ويسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاورهما ان الله سميع بصير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الباقي ما أطلب والكاتب لما سبق لا الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه من يوم العظيم يا من تشهد من يومين لا تعالى مع نبيه وتأتي بغفلة تأتينا بالدهر رب اجعل لي صدري واغفر لي أمري وعلم وتكن لساني يقول اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتكريما وتكريما وقلق المقام وعمود الذي أتم لك لا تولد المكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشف أمر الأمانة والمؤمنين رب اشف أمر الأمانة والمؤمنون وهذا في ربك الأعمال والسلام على الرسل والحمد لله رب العالمين سورة المجادلة سورة جبل تكي كاو أما تفسر المجادلة جاوية كفتي بين الجمع نيمو الفتي بين الجمع يوكا يجرى مجادلة هو أن أركان شواسي تاشي مجا يا ولي وقضاء المنطقة يتعمل أما da yanayin yadda suwar sun dauka da kuma wanda aka saukar masuwar da wanda ya fito annabi ne ba da kuma yake aulatu yin zalaba to bai ba a ce ana mujadala da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma muhawara wannan babu da ake ana muhawara an mabi duk da aka samu da ba an kare ba da kamar shi ne ka gudanar da gari da kuma da kuma da أولاد اليوم سألها يقسم وجهك يقسم لك أيام المخافة يوم أسوة الأبد سيبك والجبع شنو يقسم لك أنت أعلم كباتي شيخ كما كمان باي ما يجاتا إما كما تأمها يمشي يمين فانا أولي يقن على كباتي وأن الكلمة بعدما ترسم الوجه كلمة تودد كمدارة أزامة الجاهلية ثم تجرى تقول مولد الجماعات وكيف تولى كما رأوا على وجوده الأسين الوجود يقول sai sallam a yin mataki aka mai da shi cewa jihari in ana buƙatar a koma aure to dole ne sai an kafara kafara ne su ne za a faɗi guda uku ko dai ɗan tabawa lahiyoyi ko kuma a waɗan tabawa ko kuma al'adu da cin ko kuma in ba a tsayawa da a ci da mutum mutum ko wanda ba shi da gobe ko kuma a ba shi abin da zai ci da shi da kanta da wata gobe wanda ba wanda ka kaida ta abu Allah subhanahu wa ta'ala ce kada da Allah Allah ya ji kawalan mutum maganar wata mata da ya duka mai kai kawo a gare ka sun dauke ma saboda mutunta nazarar ci a wata wannan aya ko kuma sura ta sauka saboda a wata cikin al'amura da wasu al'amura da wata auren kibirin samuki masu auren ɗan samuki kayan auren kibirin samuki shi aka yi mai fadi akwai ɗan rotsuwa a cikin hankalin auren ɗan samuki wata yi da mamman yana da alama na taɓuwar hankali da mamman ne ta ba za mu kiro da ake na mamman to ba hankali garin ba ɗan motsuwa wanda mutum al'adu ne sun zama da wani jama'a لو كان الجنون إلا بحركات وكيفه لما وقع جهاد جهاد لأخوة يقول لك هذا الله كثير ما أقولك يقول لك سبب ولكن الفضل وغير من المثال أما لي ينادى ألم تنقل جزاء كم الشيوة ذكر كذا روى كم ماتا ماتا جبيل سلوك وكان حولك جميلة إذا أن ماتا حولك جميلة kyakkyawan mata ce جعل عليها زوجها ليلا وترى لا مجد لياش لأنه في السندر والنفس تنين فلا صلى فرأه جمالها فإنت يسيرا للأشياء تدري إلا ما زلت مجرى ولها لوقت يمشي السلام عليكم سيما يتألم ذلك وأتيها من هذه الثلاثة كثيرة سلطة الله فانتبه أكثر كان كنت أخالفة الجواب فقال العسير شرطة أني علي كذلك الوجود ke kamar bayan uwa ta ce ma'ana a da mutum na kwantawa da uwa ta ko ta da uwa ta da jami'i to ke kina da wannan matsayi wala da zalika bayan yayi wannan kalma sai ya yi da na sani na yi da dama a kan wannan abu da abu gare shi to da can ka zamanin jahiliya da hali irin wanda shi ne zai zamanin jahiliya amma farkon musulunci shi ake kira matsayin sosai in mutum yana nuna mutum jima ta ce a sa alƙaƙin man mummuni saki sai ya nuna mata ta murci sai ce mata an ci a daga kaza da tsoro ko in an dangane da ke ko kuma dangane da ke ke kamar bayan wata ki lokacin da ya mutu wannan kalma sai ita haula ta tsoron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya annabin Allah inna aukan ka ga dai auku kuki da ya aure sai da yarinya ya ya haifar da ni har na haifar da ni gaba ɗaya masu yawa yanzu ko bayan ƙunsha ta ta ta shekaru na sun da yi يعني الذهاب يا توليد والله ما يعتمد ومن أولاده كما كان يا أنا إن الفضل غيري من الإسلام أنما تعطي وتسمى تنع بالإسلام ثم تقول مع عدين إنما نقل لها أنما يقول za su tsoranta don ba su da lokuna da shirya. To, ko ina da wata mahita, sai ba za a ba sallar sulma ya ce mata. Ma ra'ayi fi illa hulzin da hulzin ne gani na a ce a rasa gani. Ƙalatar ce, na ya rasu ba ne, a haka rufe shi ba a zuwan Allah. Ina da yara, in da ba su tare da mahaifinsu, za su tsoranta don ba da kulawa. in ya ɗauke su suka yi rubuta za su yi wata don maza a ɗan cishe sai maza Allah ta maza ba ƙara ce mata ni ganin a nawa gani na ga an haramta su gare shi to a duk da haka tsakanin wannan kai kawo da kake suna jiran umarni daga Allah tana ta roƙon Allah ta bari wa ta'ala tana faɗin ya rabbi ya ubangiji a kuma ɗaukar magani Allah ina ka ƙara talauci na gare ka tsananin talauci na ya kuma ina ga ƙarar yawan yarana waɗanda in nan mutum ila addinin da waɗanda in nan waɗanda ya daga baban za su ganta wa ilayya in ba da fadu ilayya zuwa gare ni ya za su yi wata ya ubangiji to tana cikin bakin addu'a ta haka ma ya mutu fi har da zuwa irin yanayin da kan mu za mu zama zama wakilin da zuwa yi لكن لو كما أن الوجه الآية كأنه الله الله وياتي قول التي مجال الرب لما جاء رسم التي بجانبك من كيك أو أي لا تمثل كيك أو أيها النبي لا كون معنى الجيد أو يأتي لما يقول أو ثم الثالث في حال الزوجة المغني منها يمنع في حال جريمة وتلتقي إلى الله duk da haka tana kai karan matsalar daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ta hada ka aikin sa wa ta ka ta hada karan talaucin sa wasu suka da yaron suna kai karan matsalar yaran da kanana illan man illan mazhur ilayhi waɗanda yaran in da barka da bayan yanzu za a kuma za su tsoron ta wa ilai ma in mallam mazhur ilai ma ta fara da yaran zuwa gare ta ja Allah su tsoron ta wallahu Allah ya zo sai jin da hawa kuma muhawarar kuri an da raji kuma don goma wa cikin maganganu inda ba shi Allah ba ni on ne ba samu mai jin abin da ake ambatawa ne masu basirin hankali da abin da ake aikatawa
الذين يستأثرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدهم وإنهم ليقولون مستعا من القول وزورا وإن الله لغفور غفور الذين الله سبحانه وتعالى في كلمة قليلة يتظاهرون وهم يتظاهرون وأنك ينفي حالي أن يظاهرون منكم فيكفرون المسلمين أنا مجال المسلمين شيئا ما كل حالي من ذلك يظلم ما هم المعروف فأي ما تم ما يعلم تتعلم أشياء إن هم هذه الفاضلة وقوعين إن الله ولنه كيف يمكن أن يقول إن اللواتي ولنه وإن كان يسوك غير قوانين وإن ذاك شواء أي قوانات أيضا قول بشي كان يقول مثالي فذلك وتما ذاتنا وما أنفاتها كتبشي ما تكتبشي تتقدر ما تكتبا إن شاء الله كمين وإن تكتب وإن ذاك أي شيء ما شيء قوانات تنبعوا أي قوانات وقوانات تنبعوا وإنهم وإن كان وإن الكلمة لا يقولون منكرا والله إذا وإن كلمة مؤمنون لا يقولون منكرا وظهورا بسرنكرا قول الرجل من ذوره مثلا ما كتب مع سادة أنت عليك أنت أمي أمي أيك أمي شيء كمر واساجي دور مكان سرنكرا شيء ومنكر من القول ومؤمنا مكان شيء وإن الله الأبو أما لي الله جاي يقول بيقام الزاهر الغالي ga wanda ya tsaya da sharri duka fara da ya fara
والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير والذين إلا وتسمى يتظاهرون وجود حالي إن سائر جاء إلى الله ثم يقولوا لما قالوا ثم يقوم مع ذمتك أمرا وأن يهاجموا كل تساقط الشيعة المسلمين جم ذاك المظاهر بالله تعرف أنت ودع كلام يعني كاشف مثلا شيك وقوانا شيء kuma ka koma ka yi to waɗanda ka yin waɗannan hukuncin su matare ne a wasu a ɗan da baiwa ko bawa ai albarka Allah ta karɓi watan an wata tsarin mutum ya ɗan da koyanga min kawai da an yi tabarata tun ba ƙara kwana aure ba da waɗanda kwana aure galibin wannan hukuncin su abu da su wa'azi ne Allah ke muku wajen tare wannan doka wallahu Allah ka biyu mata biyu ba ta rasula game da abin da muka aikata da irin wannan jihadi ko kalma da wuri
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم
Allah subhanahu wa ta'ala ce kamar lam yajid wanda ɗan dabara da aka ce in mutum hali ya kama a yan dabara to in ba a samu jihari bawa za a inda wa da ko da ya ga ta mace don za a inda wa me zai biyo ba Allah ta ban da mutum hali to ai amurin wata biyu mun ta da aini majalisa gaba da ya an fara aka yi kwana hamsin da tara an gaba da huda da yaro shi don haka dole ne sai an jira su gaba ɗaya ثم لأجل تماسا ثم أستنشدون ما ومن لم يستطيع ولا غير فيكم الصيام ولا أكل أكل فقد أنا بكيل بكيل أو ولا بكام بكيل بكيل بكيل من قبل أن تماسا ثم تستنشدون ما ذلك ولا بيان بدون وجه الله ورسوله ثم قال كم يقال على الله ورسوله ورسوله وتلك الألهام مع أحكام الرسول وأنه قد كتبت أما قال رسول الله wajen kira dokoki ko iyakokin da Allah ya shata wani ke bini da azabun alimun masu yi Allah hukunci a kauce ba hakkin ko doka wanda Allah ya aba kuma masu hukunci da azaba أجيب المرأة وأتاك تتجريته لمن الكفار ومن كفار كافرك دولنا بهاري تبارك فقد تولى آية كما بعد أن تسمع يقرأ أنت القلب فأنا بيت مكي kana da damar ɗan da bawa ko ko bai wa sai su wallahi ba ki sai su kai amurin wata biyu wata biyu a idan mai wata sai shi ba da kuɗiya ga yini in bai ci ba ko biyu kalla ba gari kalla ba gari gari na bai ba ku ba zan goma ba gawar da mu na ga kan al'arshe ba ne ganin ko biyu mai tsarki sai tunanin da kamata ya zo ga mutum shi da mutum fito sai su kuma ni ban na da mutum kuma ni ganin kayan magariba ta yi in da riba ta ta ya kasa domin kasa ganin ni ganin da gana hawan abin da aka gani sai maza ba ya taimaka mishi a wata sa'a aka taimaka mai da sa'i goma sha biyar shi kuma ya nemi sa'i goma sha biyar wani ya gama sa'in zan talatin kuma su ba da mudu na bincike ya ci ne mutum ne bincike ba a san da wata wata wata ya mafi shi da daga yau wani shi da hukuncin jihari kuma shi jihari haɗi da jira ko da hannun mata kaskace hannun da hannun wata shi ke da haramta jihari ya wata ko kace hannun da kawai ki gaba tsawon wata shi ke da jihari ya wata yawa ko jikin yanayin jikin da mafi da uwa ta shi da wata haranga sai ka yi da hari to shi wanda ya yi jihari ko wanda jihari abin da ya gare shi ya ɗan da bawa ko baiwa in ba a samu da sai abin da wata biyu mutane ya rufe jeranta in ba samu dama ma sai shi da mutum ya jikin domin na uku abin da ya wanda ya kasa abin ne يقول هذه تجعلها أن ينتقل إلى الآن أن هذا الثابت للثلاثة هو بال الشيء المسير الكون أنه هو كثيرا لم تخرج التواشي وأن كمال كثيرا وأن تتلك كما إذا مضانا لوقت إذا مضانا لما تلقى الشيء أشياء كما هي واحد تقوم الشعرين وتعطيك أرك جيرة أرض المسلم يكتب لي بعد ai saboda azumi ne ofin ma kama da rauni tarbuwa sama yawan ya abinci ne guda ya kasa hakurin gare yau hanyar fada mata ce yana da kwana aure su ta ciya hanyar wannan mummunan kalmar da zuwa su mutum na tilada sai ce ba ni iya an abuwa shahararren mutane da bakin jera da abin wanda su ke ko shabakon kamar kamar shabakon ينقلب الآن في سياري ذكرنا والشعوى في سياري ذكرنا على هذه المدة حتى يتم الرسالة تتم الرسالة أو الاختيار الله ويعرف الثلاثة هو شيء مسكين ومسكين ويقول مسكين ومسكين الله انظر وإن فعل مسكين مسكين إن بعد الموضوع لم يسكين da mutum guda matsayin yawanci gobe ya ci shi ne shafara mutum wani ba malik da shafi da imam shafi ya fi sun bai lura ba amma wai abu hanifa ya yi don allah a mara ya yi umarnin gida da cire mutum a cire mutum don ya cire a cire mutum guda in ya ci gobe an cire mutum guda in ya ci jibi an cire mutum guda uku in ya ci da mulki ne mutum bari an haɗa mulki ne mulki da malama in ya ci da mulki ne guda ne guda da mutum to ya isa in da ake hanyar tsoron imamu abu hanifa wannan shi ake zare imamu abu hanifa kallolin zuwa cewa amma sauran al'aimar da ba'u da sauran malamai su ga gudu don ka sha mai sai da هذا هذا كما شوانا وما أظنه كي كان أنه لم أتسيني مكينة أما لدى مكينة في السنة أقدم شيء من نفس مكينة واحدة من أعمال مكينة لا وهكا إذا كان فارا من يمشي يتري أظن أن يبني إلى وقت أن تباوى قوة واحد don wanda kake bawa a inda inda koyanga ko bawa an yanke ko wata gaba sun mutu ne na mai wannan yantawar kaga dukkan gaba ka fara ne ga mai bada ka fara in bai samu wannan ba an za mu shahararra da za a koma ta hannu wata yi jere ko kuma shi da mutum mutum ko kuma zumari wani shi da hukuncin jihari wajen malamai الحلم أقل لأن هي يبغض ما تعملت من أرضها يتكاوتها ولم يكن هذا أنا لا أقال أن الأرض شبابا إذا أنا أرجعه من كل ما عنده إن يمكن وقعت فيه القوة عليها يلا سيد الله يبقى الله يبقى تمرية الله to Allah zai yi wannan bambancin wannan nauyin addu'a da aka yi samu karancin mai da rafiya ne ga Allah shi ne a yi amma zuwa da wani da kuma goma sha shida da ɗari shida a arba'in da yau a yi bukatar rubuwa ba gobe a yi bukatar rubuwa ba ta aka ce an kai sati saboda ni kai wa satin wani abu zan a samu a samu wata rana wadda zuciyarka da hankalinka da tunaninka zai tare wurin Allah to za ka samu dama amma in ba haka nan ba da addu'ar rana guda ta isa da biyan bukata gama da ɗan adam mai da al'amarin ga Allah shi a gaba don haka mai yau waɗanda su suka shiga cikin yanayi suka yanke bukatun su da kowa da koyi suka mai da bukata ga Allah to don sake ba su da ɗauki daga Allah su wani wata ala. Ina haulaka, ina haulaka. Annabi ya amsa cewa lalle ta haramta ga mijinta to shi da sai ta koma ga Allah ta kai kara ga Allah sai Allah ya fi kokinta ya yayi mata kare ilmuddin ibn abdullahi akwai wani malami babban malami ya ce cewa ilmuddin dan abdullahi yana karanta a makaranta a ƙarin cikin bayanin zai ce manzo Allah sallallahu alaihi ya taba yin gaske kuma ya taba yin ilahi cewa kwana kaza ba zai kuma shi ya rinda wazahar kuma ya yi jihadi kuma ya yi raja'a duk waɗanda abubuwa annabi ya aikata su hadin akwai wani albashiri mai tunanin gaske killai sai ya dawo kalmar da shi killai ya kaɗai da daga shi zai shi sai ce mashi أكرمك الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ولد لك وآلى ومعا كاتب أن رسول صلى الله عليه وسلم يا أولي ولد لك كما يجب وآلى كما يجب وظهر كما يجب ليكو جاوز ذاك بك الله ما ظهر بيد هذه يا أبو بيد هذه سيجد وجه الجاء قريب كان شاء أن يكون هذه sai ce shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake wa'annan masu cewa masu yin ruhani na su kaman da matan da uwaye mahaifansu zai kuma da mun kara gudun kwanu wallahi kuma haka mummunan magana da cikin maganganu kuma da kiran karya ni a da wajen ya kama kama na ala na yanzu irin wannan kama ba za ta gangaro wani da su yi ba na zama zuwa sai shi shaukin da zinin abu da ta sai a shi yana tunani ya ce yaro kan yi da gaskiya to haka kuma aka bukata da dukkan malami idan ya faɗi magana ya faɗi magana ya zan bai faɗe da daidai ba aka tunatar da shi to ya dawo ya tsaya ga abin da aka tunatar da shi shi ne amana da duniya kuma shi ne alama ana yi don Allah amma idan malami ya hukunci ko magana ko wata magana aka min tambayi ya tsaya ne ne don tawili ko zuba wata wanda da zuwa wasu ba to ke nan ba don Allah ake ba in don Allah ake ya san duk duniya ba mai da awaya ci ya kai ta ka ilimi balle shi a fara gare shi tun da ba wanda ke da ya kai ta ka ilimi ba matsala ba ne a ce an sanar da kai abu kuma ba a sanar da kai wani ba a wani malam yana cewa da kulli man yadda bi tilmin da ma'aikatan a nan da shay'an wa gaban an da ashiyahu wanda muka cewa ya san abubuwa na ilmai to ka faɗa musu da ce musu ya dai san wani abu amma mai yawan abubuwa sun suka so da hanyar ne wanda san da san ba wani kuma ya ce ma hawan ilmi jami'an al'adu la walau ma rasu al'adu ba wanda ya tara ilimi gaba ɗaya ko da a gaba ɗaya ilimi ya ce ya gama da karatu la ko alamai yiwa walau ma rasu al'adu rasu kowa shekara dubu yana gobe da ilimi ba zai kai ta kasar ba إنما العلم كبحر ظاهر وحضور من كل علم آمرة شركة علمي كبكة شين الظاهر وظاهر كما شين أفضل أكبر آتا كبحر وحضور من كل شيء ومن كل علم آمرة كل علمي كتابة عين الله يشاور فيه ومن مثل بعضه lallai wannan kalma ba za ta dace da annabi ba a ce ya innahu la yasarru bi kalam min qawli wa qawli فقال صلى الله عليه وسلم الكلمة موجودة الله فقال صلى الله عليه وسلم الكلمة تجوم في الكلمة ثم الشيء النبي ثم إلى أن محمد الله إلى ذلك الشيء الذي يقول لك النبوة ينكريا ko kitimani ko iyana ko karya ko ma ba da ko ne ne bai gangarwa ga annaba don su a tare da zaɓu a cikin jinkuwa da za ku ce bari ku yi niyyar sa'a wa Allah da za ku ga mutum da ba da tare da zaɓu a cikin jinkuwa sai umar ya zama lokacin yana halifa yana tsira tare da rukuna amma yana jin makajjaki na shi manya-manyan matan suna kewaye da shi sai wannan mata haula su jin su alama sai su gaba shi a yi tana kowa sai su shi mashi ne ayanan kai umar sarki musulmi tsayanan sai tsa sai su ce mashi kamar duk tsoron Allah ya kai umar amma kuma ka gode ma Allah su wani wata ala ta can kana ɗan yaro a umar ana ce maka ɗan umar Duka maka umar daga ba su na aka ana ce ma umar Amirul yanzu haka ka ana ce maka sarkin musulmi. To abin da ke ma wasu shi ka ji tsoron Allah. karin adalci ga al'umma a zama wajen sai wannan mata ta ci gaba da yin al'adar da umar wa'azi sai ji umar ya tsaye su saurari ta ruwa mai tsayi sai mutane suna mamaki sarki musulmi ya yi na saurari wata mata sai suka ce ya sarki musulmi sun da muka hazar da wasu ba yanzu da tsohuwa ba kamar su tsaye da gaske wanda muka yi tana ta birin jiki a wani birin jiki da shan suke rana tare da musulmi tare da kai rukuna tare da kai shi ko sai ta mutu amma ta da kuma hadin ba ko ku san ko ce ga mata ba wallahi wanda ma ta da za ta sai da mun da mutajin sun huro a cikin su zuwa ma da rana ba zan ya ƙara komai ba illa an waje bari da su tare in zo in sallah in dawo in ga wannan in sai in dawo wanda matar ita ce kowar da Allah ya ji maganarta yin kawai da ibadin ta sifar wuni takwas daga ta Allah ya ji maganar da ya ba ta Allah wannan in ku san da zai tsakira a wajen jin tsarara wanda Allah yake cewa sai hakkin ta kaular lafi Allah mai yana jin kaular lafi maganar wadda masu sun ce wanda Allah ya ce ya ji maganarta to an yi umaru ta yi maganar ce ba ta yi saurare wallahi da za ki rike min yini gaba ɗaya wallahi ban yi barka illa ni a ba ki da sai in zo in sallah in dawo to wannan shi ake kira ilimi da ake yi shi ake kafin idan zo karanci aya to in ga ba za su wuce ta ba sai sun aiwatar da ita a cikin bu alkace ya buga suna an zo tunane da kallon cewa Allah ya karɓa kiran mutum yare shi wannan abin yana nan shi ta umar yana jin wannan kalma cikin zuciya ta shekaru da an kai ta kuma shekaru da an kai ya zama sarki musulmi maza Allah Allah maza Allah ya koma ga Allah amma kai ya zama halifa shi kuma ya zama sarki musulmi duk bai manke wancan abu da faru ba yana nan yana cinki da wannan magana ta ce wanda Allah ta faru magana ta sun zama al'arshi don haka ta cancanci in ga magana a malarunta to shi kuma yin jihari wanda da aka jihar jihari a sauki da tsawon sai a cikin gaba da cikin bada gaba don imanin kuma Allah ya karɓa a wani guri da zo dai alwani Allah ya sauki ga masu imani don don su kara tabbatar da imani da Allah wa rasuli da manzo don shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsora musu da kawai kamakin su da abin da ya kanin su ya haka zalika da imanin da abin ya fata imanin su tun da kan fara bayan haram da turu ina da hajji kan wasu ya yi mata zai zuwa ne kan yi raja kuma yana ganin ya koma gare ta to wajibi ne dole ne ya kan fara ana kuma a ce dole sai ya kan fara yana da ƙara masu kuma a hana matar da kuma jin don ganin aika aika da in ba ya kan fara ba babu wata kan fara in da wanda a yi tsaye a ce dole sai mutum ya yi da haɗin lahadin da fara da wannan da fara da ya yi كفرت مبين كفر مبين za a bar haƙƙin mata wannan wadokokin Allah ne ake karanta wa wani shafi a samun alimun azaba ba wani ta tafi da wanka da shi Allah
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين
ya rasu da ka sanar da mutane cewa dukkan mutane da Allah kan gara ko kuma haduna wa sa'a wa Allah wa rasuluhu wa sa'a wa Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kudi ko za a karkanta ku a nan duniya kamar ku da madina min kamar irin yadda aka kimar da wadannan gabace ku في محاربة يوم الغلو أتكلم لا أن الغلو الله سبحانه آلة الله الآلة أن أن المكذبين يكونوا سلما سوى يوصل الله وولياء الله وكذلك أولياء الله يكونوا ولياء الله يجزي الظلم يجزي الظلم الله الله يما ولا كرسا أنا نونا كحلائنا وقد أنزلنا آيات منك وسوكة آوى بينات مبينات دالت على سبت رسوله ما كنتم منون يا كم جاء محمد وللكافرين الآيات أبانه عذاب مهين مولا كذا وعذاب فسجد هنا كما كانت إن شاء الله في الآيين
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا حتى يقال ولدوا والله على كل شيء جميل الله سبحانه وتعالى تعالى فتكلم عذاب مهين مولا كذا يوم الأصل الله لا نجعل عليه جميع المسجد هو من جاب شيء وغانا القيامة فلنبلغهم ألا نضاف ما غالي لما علموا da abin da kuka aikata wanda ya saba wa sabon a yau a zama yau ranar jama a kaiwar lawu Allah yana nan ki da da shi a kulla amalin da kwani dukkan aiki ba amal da yana nan daga Allah wanda kuma su da kuka aikata aiki na asha sun riga sun mance da wannan sai ya rana ka ɗaukar fayin a kamar su da kira ka fadin da suka da yau ma'aikata asira karanta da kan karkar yin zaɓi wallahu Allah shahidin mahalarci ne masani ne a lafin shi da gobe
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم
ألم ترى يا رب الله شيء ما كتب الله أن الله شيء الله يعلم ما في السماوات yana sanar duk abin da cikin sakon wa ba ta sanar abin da cikin sakon hadi wannan nazarin ta hauka cikin na dina a cikin masu yawan gana wa amin da jira masu koma gina kafa shi a cikin kusa kan ya tafi da tura suna rarraba tirakan tirakan jama'a jama'a da suna jauna ba abin fara sashe na gana wa sashe su yi tiyarin wuri ana raba annabi sallallahu alaihi wasallam wa kuma da wasu bakai umar munafiqun masu wannan halin su ne munafiqai Allah ce alam tara shin baka sani ba rasulullah ai kana zanna annalla shi Allah ya alamu ya san ma su salawati abin da ke cikin kama wa ma su tsari da abin da ke cikin kama balle waɗanda aka hili nan gabanka masu goma suna kurkurkur Allah ya sa abin da ke cikin kama ya sa abin da ke cikin kama to ina ga abin da a cikin duniya mu cikin doya matsayin balle amma shi ga ilimin Allah da abin da aka koyi da abin da aka yi ba su da bambanci ga Allah subhanahu wa ta'ala amma min ba da aula sai a ce abin da aka yi shi ne mai cancan da a sani duk daga abin da aka koyi amma shi ga Allah ba wani abu da aka yi Allah subhanahu wa ta'ala ce Allah yana sanya waɗannan daga daga koma da koma jehi an da zuwa gobe ma ya kuma min najwa salatin babu wasu masu ganawa na mutum uku illa wa rajulun ba ce Allah shi ne wani mutum idza tanaja salatin idan mutum uku suka gana sallahu wa rajulun Allah shi ne wani mutum da shi wala hamdatin mutum biyar ba za su taɓa gana ba illa wa sadidun ba ce Allah shi ne na shida ku wala ajamin zalika kamar yi koma da baya da wannan misali ba zai taɓa ganawa ba illa a an a kasara in wala a kasara ko mafi yawa illa ya kuma ma'amun face Allah yana da mu ai da ba kano duk inda masu ganawa su Allah yana da mu sun wai na fi'un sannan Allah zai ba su labari da ma aminu da duk abin da kuka aikata yawon kiyama da ranar kiyama inna la shi Allah alimun masani ne da kulli shayin da dukkan gobe Allah ya yi bayani a cikin wannan aya. Sun masu ganawa in sun zauna a salatu da mutum kule. Allah shi ne na da mutane. In mutum ne suka zauna. Allah shi hana shi da su. Da abin da Allah ya ambata shi in mutum biyu to ba zakara abin da aka ambata in mutum biyu suka zauna. وما ذكر الله به أمر شيء أنه إذا جرت الإنسان شو أنه تنزل تجمع له الله به ذنبكم قال الله يقول إن كنت النصارى ومشي واحد الله شيل الدين والله شيل الدين الله دي بلا الله الله دي مجمع الله شديد الله لكن الله شيل الله بالذات وقال الله كوشي وقال والنبي قال إن دون ما ونبقى بذلك salim burasu ɗayan na uku salim burasu gani kabulin ba karɓar ɗaya bane shari'a shari'a don ya dace da ciye da tsara salim burasu duk da dai an sani allah shi ne akwai tun da shi ya riga ya ce a hamsatin illa wa zarafi wala ne min zalika wala akara ko mani ko ba baya ko mani yawa duka allah wa ce mani yawa abinda ba ya kan zuwa ba Allah na da rai a annabi zalika zan yi koma da baya daga hulɗin uku biyu ɗaya to duk wanda aka da zuwa Allah shi uku da zani amma saboda a kauce baki da nasara don kalma da za ce amma ma'anar da zani ba shari'a ne ita shari'a rafa na haza sai ta kore wannan kalma don haka lam ya ce al'ati ma ya kuma min da zuwa da zafi da Allah wa zuwa Allah bai Allah ce ma kun ne wa lafiyin illa muradun ba ce Allah shi wani sai bai fa injo ba da ce da Allah shi Allah ku ba don a fata aqida masu hukun da Allah akwai wata hikima koyayya an mutala an mutala san mutum uku idan suka zauna idan mutum suka zauna يذكرني بلاده وما كان واحد وبلاده يسمع مو بلد مكرش من هذا الشغل كيف بلا كيف كان تعمل جاء الشغل جاءه ويريد أن يشهد بيت عمشي ما قول الله سأل الله يا زمن مكرم كان يا زمن تعالى ومن أمك الشيء غير مشكلة الذين تريد هذا ومن أمك الشيء وإذا كان رسولنا أنكم كلام غير aka waɗanda sun suka zare waɗanda sun suka zare an ba mutum guda sai nan ɗaya sai mun jaɗi ya zama ba kowa tare shi sai Allah ya zama tare da wannan ɗayan sai ɗaya da cewa dukkan ɗaya Allah yana tare shi duk da in akwai mutum biyu suna tare da Allah amma ba a wani inda ba a tare amma ba a cewa Allah shi ne ta uku wani wani Allah shi ta uku za ka za su turbi a kan mutum uku to Allah shi na da hudu hamdatun kuma za su turbi biyar kuma a shi na shi da abin da bai kai ba shi a shi a shi a tare abin da yawa biyu na tare wannan yake a cikin abin da ya ce da ta da ta da aya wurin malamai masala Allah sun ko malaman malaman zahiri sun ko ce a Allah yana da tsare ilimi ne a ka kuma san wannan cewa eh Allah ce yana tare wa kai Allah ce inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri sai ku ce ku ilimi da ilimi ne to idan ka sa kai tunani sai ka sha to kenan shi ilimin Allah da shi Allah daban wato kenan Allah yana wani ya tabbata ya tuno ilimi ne wajen da da maka kaga hankali da kawa a Allah yana tare da kowa Allah na tare da kowa da kai da yake da kihu a wani da kai da yake shi Allah shi da irin wannan tare Allah da dora ma su da ka gane tare ba duk da kake Allah zai ba masu ganawa labari da abin da aka tara ran kiyama. Sai Alimu Allah mutum ne suka koyi
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك هيوك بما لم يهيئك به الله ما لم يهيئك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير
wanda shugaba ka sani ba su ba ɗan gala su gala an gala na biya ko kuma alamtar nan alamtar gur ba ga ganin allafi da mazina muhun da mutanen da aka hana amin da zuwa ga gana wa ta kwakwakwak ta jiba ta rika cikin ma da wasu sun mai kuma kuma su koma da ba da ruwa da aka tsawace su gare shi na hankali lau Allah ya tsawata tabaraka ta'ala amin da zuwa daga ganawa cikin tsoba وهم دائما يبقون من الله شو كل هذا هو ده شو ده قالوا ولا جنة الجحيم شو قالوا وتهني صار مع الله والعدوان اللي ترجعك وما تقول من دفاع مع محمد صلى الله عليه وسلم شو كوانا أنتي شو ده شو ده يوم جوا لحاكم النبي مغانا صلى الله عليه وسلم يا هذا أما كان يبقى daga abin da suka aikata yin tunajin yin na yawan ganawa ai da hatta so da sirrin shi rabbul azabce na gari ne da mu'minina suna kallon masu imani an zo an zanna da masu imani suna zane sai su koma kamar da uku ko can su koma tabbashi sai suna da hira suna kallo musulmi ana hira sai a dori wani ana hira sai a kirga magana to inda sun aka ana irin wannan magana ko da ba komi to suna cutar da waɗannan waɗanda aka rasa su don yi don za su haukar masu hankali kuma shi wanda aka magana da hankali ne zai samu da kuma to shi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawatar da su daga ayyukan haka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata wannan aya ya rubuta ba ka da mutum ya ta waɗannan mutane ba wannan ake kuma su gana wacce da mutumi amma ba su bari ba wani za ja uka kuma ga wani aiki na na banza in suka isko ka hanyauka sai su gaishe ka domin alam ga ayyuka bin Allah da kalmar da bai ta Allah ya gaishe ga rinda ba na da bakin munafiki ne kuma wannan da mun tafi da yake a cikin da ga da اليهود يهوداوا sun zama da za a ta wannan biya sun zama da maza da kuma zama ya kuma da ba a nan a samu a raika mutuwa ga maganka معنى أسباب الموت مطلع وضعنا كل سنة وضعنا دولة وما شعرنا شعرنا العيشة جوالي ما يقول لي وصول سيسمع أسباب كل سنة أسلام عليك أسلام عليك لمن أفعل الله كل سنة وقال الرسول كما زال كل سنة شمشي وعليك الله ما يتكلم بالحج إليك كما لا يشمشي ina ko sun kaja da ce wa alaikal gobi sai ta hada da gwajiyar in ya ce asali shi ita ba ce wa alaikal gobi wal alhamdulillah shi ma ta Allah wa galabi da azaba Allah an bukata da shi sai maza Allah ta zama ya tambaye ta me ya ɗauke ta da wannan fushi ya faɗi kalma da ta fi ɗanne kalma hudu sai su ce musu baka ji abin da ya ce maka ba ƙara maka ya ce maka assalamu alaikum assalamu ko alaikum assalamu mutuwa ce sai maza Allah ta zama ya ce maka ai na mai da rafi da ni wa alaika ya ce ana mai da wannan sallamar assalamu da mutuwa ce ana mai da rafi Amin Allah bai amsa wa addu'a. Amma shi Allah ba zai amsa addu'a ko ba. Zai gama da wannan matsalar da yau da yi ya muka da mu addu'a. Wani za ja muka in sun zo wajen ka hayyanka za su kai da kai da malamin ayyuka da wallah da kalmar da bai Allah ya shege wa ko kazurun assalamu alaikum. Wai ko wani nasihan mutum. In ka tabbata cikin mutane laula yu'azzibu Allah. من جهل الله يمر عذابه بما لم يكن تعليم من إن جهل الشيء من الله إن قالوا هذا إن لم الكلمة فيها كمدير الشيء يعلم بالسلامة وضعه وكيلا ثم قام جاء لموسى يقول له ولدي الله ولن نرضيه يلا شيء الله لقبل شيء عمل ولا يصيبنا شيء ولا أبي ترى قال تعالى تعالى من الذي يوشكم حرمهم جهنم أي أكوين جهنم الله يمر wanda in sun shiga cikin wannan kuku za su da dama a ɗan kuma su kayan jin laifin sun aikata na rana kaza sun tsabtace sun koma jere wuri kaza sun zauna kuna zagin safa a nan da kuna zagin annabi to ga wutar jihar na nan hazukukun ta ishe ku ya ku launa hali za ku shiga ka da fahimtar masiru a cikin da wannan nan kuma
يا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم فلا تنادوا بالإثم والعدوان يا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم فلا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا يا قوم الإيمان كتاب المؤمنين أن لا يغلب إيمان ولا أن تقولوا لا يغلب أن تقولوا Allah ce ya ku masu imani, idan ta na janki antum, ku masu imani ba hana ku gana ba, in ku gana ta annabi da zama ko ku gana wa kasuwan ku ba za ta na janki kada ku yi ganawa da izini ta cin namun wasu wani ruwanin ko ake ta'addar shi ba ma ta yi rasuli ko ta yi manzana kama yi abu ya ruru game da yahuda ka yi to kuka da yaka wani ma za su tsura ko yin yadda na yaka ka aka tsara kuka da haka wasu na daubin jin ku gana a cikin taimaka mu wasu sai ku koma gehe sai ka ce wani na na ga wani yana ƙarshe yana zagawa ko ko kila bai ci abinci ba ana samun abinci gidan da Allah a taimaka a bashi ko kuma na ga wani tabbata da yin kawai yau kusan wata guda annan kullum da yake yake mutuwa ta yi dawan dawan ina ko za a taimaka mashi a bashi to guda daukin din ku gana ku ta aikata aiki na alheri wata kawa ko tsoron Allah wata kuma ku ji tsoron Allah allazi wanda tushen mu ne da a tare da ku zuwa gare shi baki daya
إنما النجوى من الشيطان ليخزي الذين آمنوا وليس بآخرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى الله سبحانه وتعالى شيء إذا كان وهذا الإذن الصدمه ولا ترقب متعه ولا ولي متعه كمال من الشيطان وأن أمنين لإذنه حال التناجي وأن كان كلما سيدا جاء يارو نجم الشيطان من الشيطان بغروره جمهور إلى الأعلى ليهزن الذين آمنوا ويأتى ما إيمان لهم لأنهم ظنوا ما سيانا أتظنوا ما إيمان إذا رأوا المنافقين إن بدم يكن يتناجم مثل أصدقكم في تدبير المكائد أسكن شو شيء ما كمشي علينا من ذنبه لهم ذلك يوزن راحة القلوب راحة القلوب فإن كذب فتش ما تقول إيمان يقول لك تموت وليس هو بضار شيئا وأن قال وفاش ولا إيمان يقول إلا بإذن الله فإن الله هو قدر أي بعد من عبادة الله والله فلتوكل المؤمنون ما الإيمان يذكرك الله سبحانه وتعالى
صدق الله العظيم
لكن هو بعد النبي الله ما الله يجعلك تكون مجنون الله الله يجعلك تكون مجنون الله الله يجعلك تكون مجنون الله الله يجعلك تكون مجنون الله الله يجعلك تكون مجنون الله وكان عليهم كان يجاز هو المخلوق اخر شيء خلقه المهندس ازواج اخوان الفاتح. امين. اللهم اجعلنا وجاز بنور وفئه كل منك يا اخي الله فضلك فانا بها. امين. Thank you. اللهم اشهد ان لا اله الا انت اللهم اجعل وجودي ارجو على حق وكفرت ان ارجو بخاطبك Amin.
عن أن أن
عن
آمن
عن
آمن
عمالي
Amin.